بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu fatir karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta 26 bayanai da Allah subhanahu wata'ala ya yi akan bambancin da ke tsakanin musulunci da kafirci bambancin da ke tsakanin imani da kafirci rayuwar musulunci da kuma rayuwar kafirci idan Allah ya ma mutum arziki na musulunci to ya mishi kowane irin arziki na duniya da lahira idan Allah ya ma mutum arziki na imani ya mishi arziki a duniya ya mishi arziki a lahira nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana ba da duniya ma wadda yake so da wadda baya so da mumini da kafiri kowa Allah yakan iya ba shi duniya wala yu'ti ad-dina illa man yuhibbu amma bayi ba da addini sai ma wadda yake so faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabbahu annabi yace duk wanda Allah ya ba shi addini to Allah ya nuna mishi kawai rayuwar kafirci rayuwa ce da ake a cikin matsanancin dufai rayuwa na imani rayuwa ne da ake a cikin haske duk inda Allah ya zo magana akan manufar aiko da wannan shari'ar sai ce don a fidda ku daga cikin duhu zuwa ga haske idan ya zo magana akan dalilin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce don ya fidda ku daga cikin duhu zuwa ga haske لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور duk lokacin da za a nuna maka wata alaka da take tsakaninka da Allah wata alaka da take tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaka da take tsakaninka da wannan shari'a to sai a ce maka alaka ce ta afid da kai daga cikin duhu zuwa gaske annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa taraktukum alal bayda lailu haka nahari annabi yace to ni dai zan yi ban kwana da ku akan wannan hasken lailu haka nahari annabi yace daren wannan hasken kamar wunin sa ne yadda wuni yake da haske ake walwala akai a kawo a ciki annabi yace abinda na barku akan sa ko dare yayi duhu baya shigo mishi la yazigu anha ba'di illa halik annabi yace ba wanda zai bar wannan tafiyar sai halakake yau zamu tashi a farkon aya ta 27 to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود Allah ya ce alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an Allah ce kai mai karatu ko sauraron karatu Allah ya ce baka yi dubi ba baka lura yadda Allah ke saukar da ruwa daga sama ba fa akrajana bihi thamaratin Allah ce idan muka saukar da wannan ruwan sai mu fitar da wannan ruwan dukkan dangin 'ya'yan itatuwa da za ku ci ku yi rayuwa da su muktalifan alwanuha Allah ce kuma launin su daban-daban sun sassafa gero yadda yake daban da yadda dawa take dawa daban da yadda masara take masara daban da yadda shinkafa take muktalifan alwanuha Allah ce nau'in su daban-daban Allah ke duka dalilai da da su nuna akwai Allah sun tabbata dalilan da za su nuna shi kadai ne ya cancanta abota mishi duka sun tabbata Allah ya ce alamtara annallaha anzala minas sama'i ma'an Allah ce kai baka gani ne yadda Allah ke saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha Allah ya ce da wannan ruwan sai mu fitar da dukkan dangin ‘ya'yan itatuwa da tsirrai muktalifan alwarwa wadda jinsinsu nau'insu daban-daban ya saba da juna. A suratu, ina jin suratun ra'at.
وفي الأرض قطع أرمك منه.
متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Allah ya ce wa fil ardi qita'un mutajawiratun. Allah ya ce a bayan ƙasa da na shimfiɗa akwai lardi-lardi yanki-yanki mutajawiratun wadda suke makwabtaka da junansu amma abin da yake faruwa a nan Allah ce ba shi yake faruwa a nan ba nan shinkafa za a shuka in an sa dawa ko masara an yi asara nan masara za a shuka in an sa shinkafa agun an yi asara nan Allah ce kita'un mutajawiratun ƙasa ce aka zuba kala ɗaya amma aikin da za a yi a nan Allah ce nan ba zai karɓa ba e da yawa mutane mu saboda rashin tadabburi cikin ayoyin Allah sai ka ga mutum Allah bai burge shi ba wani technology ya je yana burge shi rashin tadabburi ne cikin ayoyin Allah ai duk wata ƙwarewa ta ƙari cikin ayoyin Allah duk wata kwarewa duk waɗannan karatuttuka da kaga ake a ce a yi tafsiri da sauransu Allah malam kwatance-kwatance kawai ake yadda ƙur'anin yake da zaƙinsa ba za a iya juyo shi da hausa yadda yake ba sai dai a fito da abin da ya sauwaka akwai abin da a yaren kuma babu shi sai ka ji ana fahim muƙumahun in an zo fasara ce a bankare ikham shine a daga kai a rike na criminal ya kalli sama to bankarewa kuma haka ne to kaga dole sai dai a samu wani abu kaji ana dakkan dakkan hubban jamma sai alqur'ani to in larabcin kake ji sakon yadda zai shige ka in an fasara da Hausa ba haka zai shige ka ba وفي الأرض قطع mutajawiratun Allah ya ce a bayan ƙasa akwai lardi lardi yanki yanki mutajawiratun wurare ne da suke makwabtaka da junansu amma abinda nan zai karba can ba zai karba ba abinda can zai karba wannan ba zai karba ba wa jannatun min a'nabin Allah ya ce ga gonaki na inabi inabi inabai wa zar'un da kuma sauran shuke-shuke hatsi da sauran tsirrai wa nakilun Allah ya ce ga kuma gonaki na dabinai sinwanu wa gairu sinwan Allah ya ce akwai sinwan shine a samu bishiyar dabino biyu amma a tushe ɗaya wa gairu sinwan ga kuma wadda kowace tana kan tushenta ita ɗaya yusqa bi ma'in wahidin Allah ce kuma duka da ruwa ɗaya nake shayar da su ruwan da ya bugi gauta wannan ruwan ne ya bugi lemun zaki inda a harkar technology ne kowanne ruwan da za a bashi daban ne ba za a ɗau ruwan wannan a ba ma wannan ba yusqa bi ma'in wahidin ruwan da ya bugi gero shi ya bugi kankana shi ya bugi gauta shi ya bugi yalo shi ya bugi komai amma Allah ya ce kuma muktalifan alwana kowanne zai tsiro daban ɗanɗanonsa daban wani faddilu ba'daha ala ba'din fil ukul Allah ya ce kuma muna fifita sashi akan sashi wajen ci da ɗanɗanonsa wani ɗan ice ne idan ka ɗauki naira ɗari ka bayar ba za a baka ba wani ɗan ice ne in ka ba da ɗarin sai a cika maka leda da shi Allah ce haka muka yi akwai ɗan ice ne gashi nan kana kallo sai dai ka yi scrolling ka wuce amma baka isa ka ci ba amma yanzu ka cire ɗari biyar ɗinka ka miƙa mai yalan bello sai ya cika ma leda da kayan amma kuma duka tsari ɗaya suka fito don Allah banda Allah ko da zai wannan to ruwan da ya bugi wannan ya fidda shi wannan ruwan ne ya bugi wannan ya fidda shi Allah ya ce kuma sai muka daga darajarsu wannan darajarsa ba ɗaya ba ne da wannan wannan ɗan ice ne wannan ɗan ice ne za ka iya tsinka ka samu ka yi amfani da shi wancan kuma talaka ba zai samu duka kuma 'ya'yan itatuwa ne duka kuma 'ya'yan itatuwa ne Allah ce wani faddilu ba'daha ala ba'din wannan kuma tsarin Allah ne shi Allah a tsarinsa duk wani abu da ya zuba a wani jinsi to sai ya fifita sashi akan sashi ko a ɗakinku da mahaifiyarku ta haife ku wani ogan wani ne wannan haka Allah ya tsara kaga manzanninsa ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din Allah ya ce tilkar rusulu kun ga manzanni na din nan Allah ya ce faddalna ba'dahum ala ba'din Allah ya ce mun fifita sashi akan sashi wannan manzo ne wannan manzo ne wannan manzo ne amma darajar su ba ɗaya bane wani wani manzon ogan wani manzo ne shi yasa idan ta carke ranar alkiyama duka da annabi Adam annabi Musa annabi Ibrahim annabi Isa da su ce ku tafi gun manzan Allah babban goro sai makoki karshe eh alaihi salatu wassalam to haka annabawa wala qad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd
النبيين على بعض وآتينا داود زبورا الله يتي ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض الله يتي annabawa ma mun fifita sashen su akan sashi to haka sabban annabi wannan sahabi ne wannan sahabi ne wannan sahabi ne amma ba ɗaya suke da sayyidina abubakar ba garuruwa garuruwa da Allah ya samar da garuruwa sai ya ce makka kuma ita ce gaba ɗaya kankas وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير الله يتي وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا كما رحك مكلمك وحي ون اللتافنا القرآن بلا ربي litun zira ummal qura don ka gargadi uwar alƙaryu kowane ƙasa kowane gari a duniya Allah a Qur'ani ce maka uwarsa ne duk inda ka je a duniya in baka je makka ba da sauran tafiya a gabanka in ka je makka kuma ka gama tafiya mansa gir kamar mutum ne ya taso daga wata jiha zai zo bauchi sai ya wuce wani local government kaga ai akwai sauran tafiya amma in ya zo ƙwariyar garin bauchi ko bai je wata local government ba zai ce ya zo bauchi ko bai zai ce ya zo ba zai ce ya zo bauchi amma in ya wuce wani ƙauye ko da a baucin ne to fa bai zo bauchi ba akwai sauran tafiya to in mutum ya je makka in dai a duniya ne ya gama tafiya in ya je madina ya gama tafiya duk sauran ko bai je ba ya je ko ina duk kuma inda ya je in bai je can ba akwai sauran tafiya Allah duka ya kai ku to Allah sai ya fifita makka akan dukkan sauran garuruwa to haka tsarin Allah yake ko yan biyu ne to za a fifita ɗaya akan ɗaya gane karatunsu sai ya zamba iri ɗaya ba basirarsu sai ya zamba iri ɗaya ba arzikinsu sai ya zamba iri ɗaya ba shi yasa ita rayuwa da ka ganta wannan kuma jarrabawa ce Allah yake idan ka ga malami ya shahara a tsakanin al'umma karka ɗauka ya fi sauran ilimi ne wanda bai fahimta ba sai ta damun kansa a'a kawai jarrabawa Allah ya sai ya ɗaga wani sashi akan wani sashi to haka ne yadda kike ganin matan nan mata ne wata ke mace ce ita ma mace ce kin fita komai amma Allah ya dake mata aiki ba yadda kika iya haka ne Allah ya daga ta ya daga ta ba sa'arki bace ba sa'arki bace to haka ne ana magana malam wani malam wani malam wani sirrin wallahi in ka je gaban wani malamin aka ce kai bayani ma baraka iya magana wa fawqa kulli dhi ilmin alim jama'a mun fahimta to har ƴaƴan itatuwa Allah ya ce mun fifita wani ogan wani wannan ka dole ka shaida tun da da baka samu to alkur'ani kenan Allah ce dun mu muka yi wannan fasalin dun mu muka yi wannan fasalin sai gida a haifi duk ƴaƴan da za a haifa arzikin gidan sai ya zo ta hannun dan autansu sai ya zo ta hannun ɗan autan to Allah ya samu dace Allah ya buɗi ƙirjinmu Allah ya ce alamtar annan laha an zalamina sama ima'an fa'akrajana bihi samaratin muktalifan alwanuha Allah ce sai mu fitar da dukkan dangin ‘ya'yan itatuwa muktalifan alwanuha wadda launukansu ya saba kalan wannan daban da kalan wannan kowanne in ka ɗauke shi idan afil ka ɗauka shi ma kala-kala ne in lemo ka ɗauka shi ma kala-kala ne wannan za ka gan shi kamar lemon ne sai ce maka ba lemo ba ne wannan tanjirin ne wannan kaza ne su ma jinsinsu kala-kala ne kowanne ka ɗauka wa minal jibali Allah ce to haka nan duwatsu jududun judadun bidun wa humrun Allah ce za ka gan su da hanyoyi a cikinsu da zane-zane a jikinsu bidun farare wa humrun da jajaye muktalifun alwanuha su ma laununukansu ya saba wa garabi busud Allah ce da kuma masu bakin layi bakin zane-zane bakikirin a jikinsu wannan kuma sai wanda yake shiga duwatsu wani wadi da muka shiga a can kasar saudiya ana ce mishi ko wadi lajab ne ko wani abu makamancin wani la'ila da illallah shi sa daga ƙur'ani cike da maganganun duwatsu zai bayyanar maka da ikon Allah da kaɗai takar Allah ce to yadda ka ga 'ya'yan itatuwa launinsu daban-daban Allah ce to haka kuma dutse wayannan duwatsu da kake gani kala-kala ne launi jinsi-jinsi ne akwai dutsen da in ka samu daidai da kan yatsanka to ka sha kwana kuma dutse ne wa minal jibali judadun bidun Allah ya ce akwai mai zane zaka ganshi layi layi layi farare fararen hanya a jikinsa wa wa humrun da jajaye muktalifun alwanuha launukan su ya saba wa garabi busu Allah ya ce kuma akwai mai bakin layi zanensa saboda haka akwai kurman dutse akwai wani zaka ganshi kaman mara mara haka ake bare shi ga sunan kala to wani za ka ɗauka zuwa aka yi aka nemi masu zane suka zane shi Allah ce wani ka gan shi farin zane a jikinsa kai ka ce zama aka yi aka zana wani jajayen zane wani bakaƙen zane waɗansu hanyoyi farare waɗansu hanyoyi jajaye waɗansu hanyoyi bakaƙe Allah ce su ma duwatsu haka wa minan nasi wadda wa الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور الله يتوى من الناس تهكأ تكون متانئ نوئي نوئي لوني لوني baƙaƙen ma kala-kala ne wani kai baƙi ne amma in kaga baƙinsa sai kaga ka fara haske-haske eh to haka su ma fararen wani fari ne wani ja ne wani ga sunan jinsi-jinsi haka Allah ce to haka ne ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته yana daga cikin ayoyin Allah khalqus samawati wal ardi halittan samai da kasai wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum Allah ce da sabawan harshenku da kuma launin jikinku yarenku ka je ka yi tunani yarenku wa ya fara kirkiro yaren wa ya fara kirkiro shi kuma masu kiyaye tarihin kabilanku sun yi kifin ga yaren daga kan wani ya faru ka duba sunayen ababa da ake ambata da maganganu da sauransu suwaye suka zauna suka shirya maganganun nan yana daga cikin sunna da mutane suka yi watsi da shi shine zama ka dinga tadabburi akan ayoyin Allah ka dinga zama an taqumu lillahi mathna wa an taqumu lillahi mathna wa furada thumma
Allah ya ce ku zauna bibbiyu an taqumu masna an taqumu masna haka ne an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru Allah ya ce ku tsaya ga Allah ma'ana ku yi tsayuwa domin Allah ku zauna ku yi tunani masna wa furada bibbiyu ko dan daya sai ce mala usaini mu samu waje mu zauna mu yi tunanin tun tasowar mu tun tasowar mu a anguwan mu dattawan da suka mutu da iyayen mu da suka mutu ka zauna ka bi gida-gida baban suwa ne ya rasu mahaifiyar su wacce ta rasu iya wadda ka sani insha Allahu kafin ka gama wannan lissafin za ka samu sabuwar nutsuwa a rai ka je ka ɗauko daga primary school abokanka da kuka taso wani yanzu ka shinsa ya yi fari a kabari kai kuɗi ka biya da aka barka ka bi malamanku da suka koyar da ku ɗaya bayan ɗaya to ana so ka dinga samun lokaci na nazari da lissafi a rayuwa abokanku ne tare kuka taso yanzu wani soja ne yana wani waje wani yana wancan wani yana kasar ma wani baya kasar shekara da shekaru ba waqtilafu alsinatikum wa alwanikum sabawan harshenku sabawan launinku Allah ce shi ma aya wannan kirar banda Allah akwai wanda zai iya yin ta babu babu za ka ga mutum ne kuna tare da shi a harami ya ɗaga hannu yana addu'a kana addu'a shi bai jin me kake faɗa kai baka jin me yake faɗa amma dukan ku Allah yana ji yana jin wa minan nasi Allah yace haka nan daga mutane yadda ƴaƴan itatuwa suke jinsi daban-daban launi daban-daban duwatsu jinsi daban-daban launi daban-daban wa minan nasi Allah ce to haka ma mutane kowa da irin tsarin da Allah ya dora shi waɗansu guntaye waɗansu dogari gashi nan dai kala-kala kala-kala waddawabi Allah ce da sauran dabbobi su ma Allah ce su ma haka su su ma haka su wa'annan tumaki ne da ragunansu to su ma tumakin jinsi-jinsi ne wannan tunkiya ce wannan tunkiya ce amma wannan za a iya sayanta dubu ɗari to akwai wata tunkiyar kuma irinta ne ita kuma miliyan ɗaya ma ba za a sai da ita ba kuma girmansu ɗaya saboda jinsinsu ya saba wannan tunkiya ce daga Nijar aka fito da ita daga waje kaza in aka hada su da irin tumakin ku nan sai kaga dukan su dai tumaki ne amma jinsin daban-daban akwai irin na Sudan su ma in an zo da su duka tumaki ne amma jinsin su daban-daban haka awaki su ma irin na waje da waje waje kaza daban na waje kaza daban haka tsuntsaye jinsi jinsi haka dawakai duka gasu wa minan nasi waddawa banda Allah akwai mai samar da wannan shi yasa malam in dai har ka fahimci Allah da kyau to ya ishe ka wallahi ya ishe ka ya ishe ka ya ishe ka Allah yace wa minan nasi waddawabi wal an'ami da kuma dabbobin gida sune shanu raƙuma tumaki awaki Allah ya ce muktalifun alwanuhu kazalik su ma nau'ukansu ya sassaba kamar haka launin wannan daban launin wannan daban akwai yankin da in kaje su shanunsu ma gaba ɗaya bakake ne bakake ne za ka ga fararen ne jifa-jifa a cikinsu ko kuma na wajen ku duka farare ne bakaken jifa-jifa a tsakani eh waɗansu jajaye Allah ya ce innama yaksha Allah min ibadihi ulama Allah ya ce iyakar masu tsoron Allah daga cikin bayi sune malamai wanda suka san Allah suke bin Allah domin wanda ya san Allah ya san sifofin Allah sunayen Allah shari'ar Allah ya dubi yadda ya kuma yi aiki da waɗannan ababa to dole tsoron Allahnsa ba zai zama ɗaya da wadda bai da wannan ilimin shi yasa ki na farko wajen tsoron Allah wajen tsoron Allah shine bin dokokin Allah ma don ka tara ilimi baka bin dokokin Allah baka bin Allah baka bin manzon Allah wannan ba zai mai da kai mai tsoron Allah saboda ka aiki da ilimi ka nemi ilimi ka yi aiki da ilimin wannan shine tsoron Allah innama yaksha Allah min ibadihi ulama iyakar masu tsoron Allah daga cikin bayi sune malamai waɗanda suka san Allah kuma suke aiki da abin da suka sani inna Allah azizun gafur lalle Allah mabwayi ne mai yawan gafara to sai Allah ya ce إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوشيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Allah ya ce, Inna lalzina ya tuluna kitaban lahi, lalle waɗanda suke tilawar littafin Allah suke karanta Alƙur'ani, ka yi ƙoƙari ka samu kanka cikin ma'abuta Alƙur'ani. Ya zama Alƙur'ani yana da lokaci a rayuwarka asara ce babba asara ce babba a ce baka da lokacin ƙur'ani kasan wannan alƙur'ani da ka gan shi akwai wadda in kaga sun haɗu da ƙur'ani to a sallah ne amma in ba a sallah ba bai da lokacin da zai ɗauki alƙur'ani ya karanta bai da wannan lokacin abubuwa sun mishi yawa eh abubuwa sun mishi yawa bai da lokacin ƙur'ani tabbas akwai wadda in ba a sallah ba wallahi bai haduwa da ƙur'ani amma in zai sallah zai karanta kulhuwa ko zai karanta alamtara ko zai karanta wata sura amma in dai ba sallah zai yi ba wannan alƙur'ani ya ɗauka ya duba wallahi sai ya yi wata uku bai taɓa ɗaukan ƙur'ani ya zauna ya karanta yawwa da gaske ne to yana daga cikin alamar taɓewa kai kanka ka fahimci barazanar halaka a kanka shi ne kaga ba ka da alaƙa da ƙur'ani alaƙa da ƙur'ani alaƙa da Allah ne yanke alaƙa da ƙur'ani yanke alaƙa da Allah ne ba wani abu da Allah ke da shi a tsakaninmu ya haura wannan alƙur'ani واتل ما أوحي إليك من واتل الكتاب ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Allah ya ce utlu ma uhiya ilaika min alkitabi Allah ce ka yi tilawar abinda muka maka wahayinsa na littafin Allah utlu ma uhiya ilaika min alkitabi Allah ya ce ka karanta abinda aka maka wahayinsa na wannan littafin alkur'ani sai kuma ya ce wa aqimi salata kuma ka tsayi da sallah wani daga cikin malamin tafsirin alkur'ani ya ce abu biyu Allah ya yi umarni utlu ma uhiya ilaika min alkitabi kayi tilawar abinda aka maka wahayi na littafin Allah sai ya ce wa aqimis salata kuma ka tsayi da sallah kaga karanta shi wani abu ne daban yin sallah kuma daban to karanta shi na sallah ba zai wadatar maka wannan tilawarsa da aka ce kai ba Yau ka tashi ka koyi alkur'ani ka lazimci alkur'ani ka iya alkur'ani alkur'ani ya zama yana da lokaci a gunka yana daga cikin masu ceto ranar alkiyama alkur'ani yakan zo ya yi ceto yakan ceci ma'abutansa ranar alkiyama annabi ya ce suratul bakara da ali imrana a gaba da su zo farfajiyar alkiyama annabi ya ce akan samu mutum guda suratul bakara tana nawa ne ali imrana tana nawa ne sai a ce to ka karanta bakara ka karanta ali imrana wadda tafi zama naka ne it tasa ce nata ne Allah kan sa ma abuta Qur'ani su karanta mishi alqur'ani yace ka karanta mishi Qur'ani yaji to in baka iya baka isa ka karanta ne ko abin da aka koya Allah zai ce ikra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya Allah zai ce karanta qur'ani ka rera shi yadda kake rera shi a duniya to yalla bai in baka iya ba yara kai ba zai ba zai karantu ba da zai karanto ba ka da wani abu da ya haura alkur'ani disgrace ne a ce baka iya karanta kur'ani baka na musu wani alkur'anin nan ya tashi ya gan shi a rataye a gidansu amma har yau bai iya karanta alkur'ani abinda ya fara bude ido ya gani a ɗakinsu ko a ɗakin babansu alkur'ani a rataye haka ya girma ya yi wayo ya fita ya je ya koyo turanci ya iya wani ya koyo faransanci ya iya ya koyo gyaran mota ya iya ya koyi kafinta ya iya ko ya koyi wata sana'a ya iya kasan da aibada a ce da kiki ne bai iya koyon ƙwar'ani ba sai dai kawai in bai sa shi a layinsa to wallahi abin kunya ne kana musulmi a ce ba za ka iya karanta ƙwar'ani ba wani duk jaridar da ta fito jaridar ma har layi yakan ja mata inda turancin ba a yi daidai ba haka ne ko ba haka ba idan ya ga akwai gyara amma shi kuma inda zai ɗauki ƙwar'ani shi kuma bai iya ba shi kuma bai iya ba eh shi in kai turanci zai gyara baka iya ba amma shi kuma ya ɗauki ƙwar'ani bai iya ba tuna daga cikin riƙe ƙur'ani shine tsayuwa tsayin daka ma alƙur'ani akwai waɗanda Allah manzala sallallahu kan kai ƙaran su gaban Allah wa qala ar-rasul ya rabbi innaka mittakadu hadha al-qur'ana mahjura wa qala ar-rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rabbi ya ubangiji innaka mittakadu hadha al-qur'ana mahjura mutane na sun kaurace ma qur'ani amma dai kai kanka don Allah ka je ka zauna kama kanka adalci ka duba irin kwasa-kwasai da certificate da kake da su kana da kaza kana da kaza ka je ka yi kwas na shekara biyu a guri kaza kana, ka, kana da kaza kana da kaza ganan takardu rututu amma ba ka da kwas na ƙur'ani ko na shekara ɗaya in dai za ka makan ka fara in dai za ka makan ka fara to ya kamata ka gyara Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballahi lalle waɗanda suke tilawar littafin Allah wa aqamus salata suke tsayi da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya kuma suke taimakawa suke ciyarwa mimma razaqnahum daga abinda muka azurta su da shi sirran wa alaniya a sirrance da abayyane Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabu Allah ya ce abin da yasa suke haka suna fatar kulla wata kasuwa ce da ba a asara a cikin ta shine sa hannun jari da Allah in dai kasuwar ka sa Allah a ciki Allah ya ce to ba asara shine yarjuna tijaratan lan tabur ba tasgaro ba za a zo lissafi a ce wani abu ya kwata ba يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب يا أيها أليم الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كأسك آمنوا تؤمنون بالله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
Allah ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, hal adullukum ala tijaratin. Allah ya ce, Bana nuna muku wani kasuwanci ba. Tunjikun min azabin alim wacce za ta tseratas da ku daga azaba mai tsanani? Tu'minu na billahi wa rasulihi. Allah ya ce, Kafin a sa hannun jarin, ku yi imani da Allah da manzansa. Don duk abin da ka yi in ba imani aikin banza ne. watu jahidu na fi sabilillahi ku yi jihadi a tafarkin Allah ku yi aiki tukuru don ci gaban addinin Allah bi amwalikum wa anfusikum da kayukanku da dukiyarku da kayukan duk inda ka sa dukiyarka a hanyar Allah to ba za ta taba zama asara ba za ta taba zama asara ba duk da kaji Allah yake cewa man zal ladhi yuqridu Allah qardan من
hasana ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كبير man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan Allah ya ce waye zai ranta ma Allah rance mai kyau ajiya da a maka ba wani abu da a yi da dukiyarka ba kuma ma Allah zaka je ka bawo ba wani makwabcinka zaka taimakawa ko wani hidiman addini zaka yi Allah ce to na karɓa bashi da a biya ka ko ba da a biya ka ba to ya kira shi bashi ne don ya tabbatar maka zai biya ka in dai wani zai karɓi bashin ka ya tilasta mishi ya biya ka to yace in ka taimaki addini ko ka taimaki bayin Allah Allah ce bashi ka bani da a biya ka ko ba da a biya ka asalin biyan bashi Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka yi kuma infaki daga abinda muka azurta su da shi sirran wa alaniya asirrance da kuma a bayyane yarjuna tijaratan lan tabur Allah ce suna fatar wata kasuwanci ne wanda ba za a yi asara a cikin ta yana daga cikin mafi girman dama yana daga cikin manya-manyan dama da Allah ke ba mutum shi ne ba shi dukiya a rayuwar duniya idan Allah ya ba da dukiya wa mutumin kirki mai manufa to ya sha kwana in dai mutum zai sa dukiyarsa a hidimar addini zai sa dukiyarsa a hidimar bayin Allah wato yadda abin yake shi ne shi Allah ba yi da alaƙa da kowa alaƙar nasaba saboda ka ba yi da ɗa ba yi da ƙani ba bai haifa ba ba a haife shi bari ka ce bari ka taimaki wani nashi shi wadda yake da su mu bayansa iya abin da za ka yi a gunsa a mu'amala da bayansa ya ga waɗannan bayin kana kula mishi da su wallahi malam ka sha kwana bayinsa waɗannan bayin Allah da kaga kuna ta kiliya da su a kasuwanni da makarantu shi Allah ya ga kana kula mishi da wannan jama'a wallahi ya lamunce maka zai kula da kai bai kuma tsaya akan mutane ba doctor wallahi ko dabbobi ne akwai matar da aka yi jahannama da ita akan kuliya ta cutar da kuliya akwai wadda aka yafe ta aka sa ta a aljanna saboda ta taimaki kare shi Allah ya ga hannunka a hidimar bayi ya ga hannunka a hidimar bayi to in Allah ya yarda ka kai tudun mun tsira ya bana adam ya ce an fi ƙunfak alaik ƙunfik alaik ka ciyar ka taimaka a taimake ka wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni akihi Allah ya ce ina shirye in taimaki bawa matukar bawa zai taimaki ɗan uwansa idan Allah ya baka dama ka tsaya ka yi amfani da dama ka ci ka sha ka sa sutura ka kula da iyalanka ka kuma tasa bayan Allah a gaba da alkairi ribar dukiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna lillahi ibadan ikhtassahum bin ni'ami limanafi'il ibad Allah yace Allah yana da waɗansu bayi keɓantattu da ya keɓance su annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna lillahi ibadan Allah na da waɗansu bayi ikhtassahum bin ni'ami da ya keɓance su da wasu ni'imomi sai ce limanafi'il ibad don amfanin bayansa yukirruhum fiha yana tabbatar da su cikin wannan ni'imar su zauna ma bazaluha matukar suka yada wannan ni'imar cikin bayin Allah fa idza manquha amma in suka hana naza'aha minhu sai cire a hannunsu fa hawwalaha ila ghairihim sai kuma ya mai da shi hannun wasu duk abin da Allah ya baka ni'ima ce a rayuwa ilimi ne basira ne duk wata dama to zauna ka amfanar in za ka amfanar za ka ga albarkar abu za ka ga albarkar abu sannan Allah na tabbatar da bawa a cikin wannan ni'imar matukar bawan yana yada wannan ni'imar a cikin bayin Allah sannan Allah na karba lokacin da ya ga shi kadai yake amfanar kayansa idan Allah ya baka dama ka shiga hidimar bayin Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sashi ya kera sashi amma ta hanyar infaki ne masu kudin su ne suka wuce gaba talakawan suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce zahaba ahlud duthuri bil ujur masu kudi duk sun tafi da komai a wata riwaya bid darajatil ula wan na'imil muqim masu kudi sun tafi da darajoji madaukaki duk wani position da Allah ke bayarwa babba suka ce masu kudi duk sun hau wajen sun zauna wannan imil mukin ni'ima madawwamiya duka sun tare annabi ya ce ta yaya suka tare suka ce tare da su muke sallah tare da su muke azumi tare da su muke kaza amma su suna da dukiya da suke ayyukan alkhairi mu ba mu da shi ya za a yi mukamo su annabi ya ce bari in nuna muku wani abu in har kun rike za ku kamo wanda ya wuce na bayan ku ba zai kamo ku ya ce duk tasbihi sadaka ne duk tahalili sadaka ne duk takbiri sadaka ne umarni da alkhairi sadaka ne muhani da mummunan aiki sadaka ne kaga wani abu a ƙasa mai cutarwa ka ɗage sadaka ne annabi ya yi ta jero musu shi kenan suna tashi masu kuɗi ya suka sai suka samu likeci kafin ka fito da safe mai kudin angonku ya zo ya dan tsintsince kwalabe da dan karaguna da yake kan hanya ma nuru mai kudi in zai yi addini sa'an ustaz ne to qur'ani da inda zaka koya shi ma zai je koya yadda zaka yi sallah haka zai yi sallah yadda zaka koyi bukhari da muslim shi ma zai je koyi bukhari da muslim yadda zaka koyi nahwu shi ma zai je koya to shi kuma zai iya sa kafet a masallaci kai ma zaka iya ne da suka ga masu kudin sun koma yin waɗannan ayyukan da annabi ya faɗa sai suka sake komawa suka ce ya rasulallah kaga duk abin da ka koya mana nan wallahi masu kudin nan su ma sun fara yi annabi ya ce ku yi haƙuri zalika fadlullahi yu'tihi man yasha yace falala ce ta Allah da ke ba da ita ma wanda ya ga dama kawai sun wuce ku ne sun wuce ku ku yi haƙuri amma ka samu mai kudi bakin marowaci haka ne yadda ake azumin nan haka raka jani masallacin da yake sallah kunu ba zai iya sawa a yi a kawo ba in ka je falon sa gara ka samu abinci kai kala goma wai an zo shan ruwa ga makwabtansa kunu da za su yi buɗe baki da shi kowace shekara muna maimaitawa yanzu ka je ka ga inda ake bada abu nan tun kafin sallan azara ake fara zama ana jiran kunu da kosa akwai wadda inda ya kunu da kosai ne duk taron masallacin nan wallahi zai iya baku kullum kowa a bashi kunu da kosan har ƙarshen ramadan don haka ne yanzu maganan da muke inda raka je inda ake rabon layi da ka samu ka ga mace da ‘ya'yanta ta zo da jog za a zuba mata kunu a anguwarsu za ka samu mai kudin da wannan abin da za ta cin zai iya ba ta na shekara hamsin to haka ne ai an ji kunya wallahi an ji kunya eh to haka ne saboda ka in ka samu dama ka yi sauri ka yi amfani da damar wannan kudin rigimar gado za a zo a yi ta yi a kai rigimar gado za a zo a yi ta yi da kai da gaske yadda muke ganin rigingimun gado wato inda ma mawadata su ma suna ganin abubuwan da yake faruwa allah da sun gyara waɗansu abubuwa allah akan mota ɗaya kanin zai ce wallahi duk abin da zai faru sai akan wannan sun rabu da yayansa kenan haka ne
akwai familin da suka fashe wallahi duk filin da aka yi rigiman a kansa duka wallahi bai kai 20 by 20 ba yanzu gidan sun watsi inda uban ya sani da bai sai da filin ba a kan wannan filin a bar masuwa ne waɗannan a bari a kan wannan wallahi sai da aka yi doke-doke aka yi abin da za a yi yanzu kowane ɓangare sun ja zogarsu kowa yana hidimansa a kan filin da bai wuce 20 by 20 ba akwai wadda ya mutum bayan ya mutum abinda aka karɓa nashi in ka ji miliyoyin kai baka taba tsammani ma ya mallaki wannan dukiyar ba a lokacin ana aikin wani masallaci aka ba su shawara to mai gidan kunnan ko ku gina mishi masallaci ko kuma ku taimaka a aikin masallacin nan wallahi 150 suka bayar to bai yi ba shi ma bai yi ba ai shi ma ai ya san hanyar ayyukan alkhairi to kar ka bata lokacinka a musulunci abu mai kyau ne ka mutu ka bar ƴaƴanka cikin wadata amma dai ba irin wannan wautan a ce kuma ka gagara gina lahirarka ba a ce ka gagara gina lahirarka ba a ce ka gagara gina lahirarka kai amfani da damarka kai amfani da damarka yauwa ta yi ma wannan motar ka in matar ka ta ci gado wallahi wata ilma ba zaurinta ne zai ta yawo a cikin motar Allah haka ne ko ba ka bane haka ne eh oke kuna ganin ba haka bane ko oke haka ne wannan gidan da kake ginawa baka karasan ba za ta karasa wani ya zo ya shiga kai ka gina kai ka sai fili ba laifi ba ne ka bar mai haka annabi ya ce ka mutu ka bar 'ya'yanka cikin wadata ba su bara ba su roƙo alkaidi amma dai a ce kai kuma ka gagara amfanar dukiyan sai dai ka yi ta tarawa to wannan kuma akwai nau'i na wauta a ciki Allah ya samu dace Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabur suna fatan wata kasuwa wadda ba za a samu tasgaro a cikin ta ba shine sa hannun jarinka a lahira da ka je ka samu abunka za ka girbi abunka liwafiyahum ujurahum domin Allah ya cika musu ladansu wa yazidahum min fadlihi kuma ya kara musu daga falalarsa kasan duk abin da Allah zai shi akwai kai da akwai ƙari duk lissafin da za a ɗauko daga goma ya yi sama in dukiya ne daga ɗari bakwai ake farawa daga ɗari bakwai ake farawa idan naira ɗaya ka taimaka da shi naira ɗaya to idan aka zo biyanka daga naira ɗari bakwai allah zai ce a fara lissafi zuwa sama to haka ne innahu gafurun shakur Allah mai yawan gafara ne Allah mai godiya wa bayi ne akan ayyukansu na alkai Allah ya samu dace to sai mu kwana nan sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu amin liman zai iya yin arkunutu da Hausa a cikin sallah to dole ne sai kai in baka iya baka bari mana dole ne sai kai aka mutane za ka ga suna kallafa ma kansu abubuwa yanzu akwai alkunutun wani limami da na ji shekaran jiya yana ta hargitsa abubuwa sun baka iya baka bari man kai shafayi da wutarinka kawai kai ka kaje kai sallama in kuma kana so kai ka zauna ka fahimci me da ka faɗa wa'insu addu'o'i da ka yi amma kawai ka sare abokai ta har hargo su duka da sauransu wani za ka ga sallan yake ja na tarawih ya gama fatiha tukunne ya ciro waya tukunne ya zo ya buɗe ya fara bin sura ka karanta wadda ka iya mun kawai akwai wahalar da kai akan wani abu sai ka ga yadda zai yi akwai ɗebe akwai ɗebe kushu'i a ciki waɗansu malamai suna ganin ya halatta a ɗauka a karanta amma dai abin da ya fi masu ka karanta abin da kake so ba abin da ya sauwaka maka ba wannan ya ce wani tsoho ne ya musulunta ana koya mishi karatu baya iyawa baya iya rikewa to ya za a yi a koya mishi ibada a hakan da a koya mishi wanda ya riken sai ya yi da shi gobe in ya kara duk kashinsa sai ya yi matukar ya musulunta kuma yana koya cewa ga adadin abin da zai rike wannan ba dalili ba in bai iya komai ba ko tasbihi sai a koya mai in ya tsaya ya yi ruku zai zo ya iya a ci gaba da koyar shi zai iya kuma idan ya mutu a haka ya mutu a cikin ɗalibai masu neman ilimi haba haba Allah ya samu dace wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh